alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya haɗa mu da babban masallaci na Juma'a Central Mosque na garin biyu a jihar Borno a Najeriya. mun haɗu ne don munasaba ta gagarumin aiki na alkhairi da ya samu a wannan gari gina katafaren gida da makaranta na marayu a wannan gari mai albarka wanda ɗan uwa alhaji mustapha abubakar imam ya gina wanda aka san sa alhaji mustapha kuɗi da kuma munasabar daurin auren yassa da aka daura da zuwa wannan musallaci da kuma cikin gidan mai martaba duka muna addu'a Allah sa albarka kuma Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya kare fitina wannan gari na biyu gari ne da yake cike da alheri kuma ana son addini sannan kuma gari ne wanda yake ana son dawa malamai suna farin ciki kwarai don malamin da ya shigo dawa yana ganin kabuli da karba sosai kawai dai wani lokacin Allah ya jarabe ku da masu surutu yanar ruwa Allah ya kori wannan shedanin da yake mana surutu a wurin karatu a kamar yadda aka sanar insha Allah ta'ala kafin mu kama karatun muna da wani babban rabo da Allah ya ba mu dama muna cikin rabo kuma mun samu karuwa a cikin addinin musulunci yau wani ya samu karuwa mun samu karuwa dan uwa zai shigo wannan musulunci za a ba shi kalma shi ma zai zama kamar mu insha Allah sai ka tashi ka tsaya ɗaya ɗaya kawai ka gaya abu. A kamar yadda aka saba kowa ya ja inda yake wanda ya shi ke hawa. Zan akwai Hausa ko Turanci ne. Are you speaking Hausa or English? You speak English, you speak Hausa. Which one do you like? Okay. Um, yana jin Hausa yana jin Turanci. Shi ne yanzu wannan bako ne wanda yake ya shigo musulunci za a ba shi kalma idan na faɗa you say after me ko me na faɗa ga wanda ba ashhadu ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله wannan kabbarar ta taba ka tsoro ta gauna ce ana son ka ne shi ne ake Allahu Akbar kuma musulunci idan an yi abu da aka yi farin ciki sai ya ce Allah ne girma Allah ya kire shi ne duk wani kan suna son ka kuma duk duniya duk wanda ya ji wannan yana murna gashi da musulunci a kana so za ka canja suna ko sunanka na da za ka ci gaba da aikin shi me sunan da kake amfani shi da dan juma musa ko to ba da kana so ka rike dan juma musa da ko to sunanka ne dan juma musa za a ci gaba da kiran Allah ya taimaka Allah ba da nasara insha Allah za a haɗa ka da wanda za su koya maka addini koya maka karatu kuma duk da ni ba kone amma idan na koma Kano zan aiko maka da littattafai zan aiko maka da littattafai da da dan wani abu ne da zai sawwaka saboda ni ba ina cikin farin ciki kwarai da gaske da godiya Allah kuma daga yau ka zama abokina assalamu alaikum Thank you. Abdullahi Abdullahi gadon kaya Kano gadon kaya ake cewa amma katifa ce ba kaya ba ko ne ne ya ce ba da ta ma da masha Allah sai mun haɗu insha Allah Allah ba da da Allah ya kai ga musulunci ka Allah ya kira ka musulunci ko da bare ka Ah, ana tare da ni to yeah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa yanzu na gane cewa maza ne a gabana ba mata ba insha Allah a wannan dare ne albarka a wannan masallaci ne albarka na mai martaba a sarkin biyu masallacin fada babban masallaci a wannan gari a wannan jiha ta Borno za mu tattauna ne akan wani abu mai muhimmanci wanda ni da kai duka muna da bukata mu san shi ko mu gane shi a shine zuciyar dan adam da wasu kofofi da shedan yake shiga cikin zuciyar dan adam ya halakar da shi ya mai da shi dan wuta ya mutu ya shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye kenan za mu faɗi waɗannan kofofi ne don saboda mu gane shedan mu fahimci duk wanda ya halaka duk wanda kaga ya tafi to wannan hanyar ya bari wannan kofar ya bari shedan ya shige shi har ya halakar da shi aka yi asararsa daga ƙarshe kuma ya zo ya zama wa gudu hannasu wal hijara Allah ya kiyaye zuciya menene zuciya ba wanda bai da zuciya duk wata halitta tana da zuciya wani abu ne da Allah ya halitta a cikin ɗan adam a jikin ɗan adam ba shi da ƙashi a cikinsa tsoka ne zalla kuma yana daga cikin abin da yake mai taushi da laushi sannan kuma Allah ya masa wani ƙofofi da ainihin wato jini yake gudana a jiki in an zo maganar lafiyar ɗan adam to yana daga cikin gabar da ba a so a bari a lafiyance illa ya samu wannan gaba ta zuciya don idan ciwo ya same ta na gangan jiki to da wuri ɗan adam rayuwarsa take salwanta kamar yadda likita ya ba da kulawa wa zuciyar ɗan adam da magunguna da kuma kariya kada zuciyar ta lalace kada ciwo ya same ta to haka alqur'ani haka hadisi haka shari'ar musulunci din gurin kun gaba daya ta ba wa zuciya kulawa kuma ta yi bayani akan muhimmancin zuciya da kuma haɗarin zuciya ita zuciya annabi ya yi magana akan ta a cikin hadisi wanda da wannan hadisin sahihi zan fara budewa manzo Allah yake cewa inna fil jasadi mudgha a jikin gangan jikin mutum dan adam akwai wata tsoka kun ga annabi ma yace ne ta tsoka saboda babu kashi a cikin ta idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru kenan wannan yana nuna tana iya yin datti tana iya kazanta kuma tana iya yin ciwo tana iya lalacewa amma idan ta gyaru salahal jasad kullu gangan jikin mutum gaba ɗaya ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasad kullu idan wannan zuciya tsoka in ta lalace to duk jiki ya baci a cikin lakcata a cikin bayani na zan daɗa haskakawa kuma zan daɗa yin bayani da zai nuna maka lalle wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zuciya haka take ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba malamai suka ce inna ashrafa ma fil insani qalbu abin da yafi komai sharafa abin da yafi komai daukaka da daraja a cikin gangan jikin dan adam shine zuciyarsa wannan zuciyar a nan ne ake kulle-kulle ka samu gidan aljanna wannan zuciya a cikinta ne ake kulle-kulle wal iyazu billahi ka samu gidan wuta annabi ya riga ya gama magana ya ce in ka gyara ta duk jiki ya gyaru kuma da ƙarshe aljanna za a shiga idan ka bari zuciyarka ta lalace to ko ne ko kai ka fi kowa lafiya to baka da lafiya a duniya kuma a lahira ma baka da lafiya kana cikin ya wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ashe yana da kyau ai kokari a gyara ta a gyatta ta a kimtsa ta a kula da ita kada a bari ta lalace kuma kada a bari ta wargaje kada a bari ta watse dan idan ta watse duk jikin mutum ya watse kuma daga ƙarshe zai zama watsatse kuma ya zama dan wuta Allah ya yi malamai suka ce zuciya fa ita ce take sanin Allah har dan adam ya samu gangan jikinsa ya shiga aljanna don ya san Allah zuciya ita ce take sa dan adam yayi wa Allah aiki wannan gabar zuciya da ita ake sanin Allah inda babu zuciya a cikin dan adam ba zai san Allah ba kuma ita ce direba ita ce siyari a jikin dan adam da ke jagorantarsa ya san Allah ko kuma ya saba wa Allah. Alƙalbu zuciya suka ce huwa sa'i ila Allah. Ita ce take sa ɗan adam ya tafi, ya yi sauri ya je wajen Allah, ya aikata abin da Allah yake so. Haka kuma in ta lalace, ita ce take sa ɗan adam ya zama almajirin shaidan. Zuciya ita ce ‘yar ƙaramar aba a jikin mutum, amma kuma duk wani gaban ɗan adam yana tsoronta, ita kanta, jiki duka yana tsoron zuciya kuma jiki duka yana yi wa zuciya da'a ne. Suka ce innal jawariha atba'un lil qulub lalle gaban jikin ɗan adam masu bi ne ga zukata da zuciya kaga wannan halin wallahi zuciya ke bi wannan ma zuciya ke bi kanka zuciya yake bi harshenka zuciya yake bi hancinka zuciya yake bi kafarka zuciya take bi al'aurarka zuciya take bi babu wata gaba a cikin dan adam face tana da'a sosai wa zuciya ashe yana da kyau dan adam ya maida hankali akan wannan zuciya kada ya bari cuta ta zamani ta same ta kada ya bari kuma ciwo na zunubi ya kama ta zuciya ita ce sarki ita ce mai mulki ita ce mai sarauta a jikin nan adam ita take sarrafa mutum kamar yadda sarki yake sarrafa bayinsa kamar yadda mai gida yake sarrafa bayinsa ita wannan zuciyar ita kadai Allah da ikonsa ita take sa komai komai da ka sani na jikin ɗan adam sai ya liƙe wallahi kamar yadda ka san basarake yana ba da umarni ko shugaba yana ba da umarni kai wallahi ko shugaba ma bai isa ba bai kai ba ya bayar da umarni irin yadda zuciya take ba wa ɗan adam umarni haka ya maka to kalas to ya zan yi tunda na zo biyu kamar sai kai biyayya makale ne abin bukata sakon ya isa zuciya ita take sarrafa dan adam ta sa shi yayi abin da ta ga dama kuma ga ta a ɓoye ko likita ba kowane likita ne yake iya taɓa zuciya ba ba a wasa da ita idan a maganin zamani a ciwon zamani kana jin tsoron kada zuciyarka da kamu da ciwo to me yasa kake barin zuciyarka take kamuwa da ciwuka na zunubi da sabon Allah duk wanda aka ce ma ai yau yana da ciwon zuciya to tuntunin ma zai fara rubuta wasiya cewa yana ganin ya kusa mutuwa kawai amma wallahi akwai mutanen da suke da matattun zuciya a addinance amma suna ci gaba da rayuwarsu ba abin da ya dame su amma yau idan raɗaɗi take maka ko wani abu take maka likita yake zuwa yake maka allura duk sai ka firgita ka damu amma ga zuciyarka tana saba ubangiji mahaliccinta amma baka damu ba malamai suka ce man arafa kalbahu arafa rabbahu wanda ya san zuciyarsa in dai ka gane zuciyarka to ka riga ka gane ubangijinka wa aksarun nas jahiluna bi qulubihim wa anfusihim da yawan mutane wallahi ba san zuciyarsu ba san rayukansu ba da yawa yawa daga cikin mutane ba su gane me zuciya ba ba su santa ba ko ba su je makaranta aka koya musu bayani akan zuciya ba wallahi duk wanda bai san zuciyarsa ba bai fahimci zuciyarsa ba to za ta halakar da shi kuma ya yaudar kansa daga ƙarshe kuma zai zamanto hasabu jahannam antum laha waridun cikin makamashin wutar jahannama za a shige ta malamai suka ce Allah ya faɗa ai Allah shine yahulu bainal mar'i wa qalbihi kadai ya shi shi Allah shi ke da ikon ya shiga tsakanin bawa da kuma ainihin wato zuciyarsa duka wannan shimfiɗa ce nake yi sanin zuciya da sifofin zuciya shine aslul din ka san zuciyarka ka san sifofin zuciya ka san fadinta ka san girmanta ka san me take so ka san me ba ta so ka san kofofinta ka san windinanta ka sanya take wannan shine masanin Allah gaba daya dungurungum Allah ya dunkule sanin sa a cikin sanin zuciya kuma ku sani dewa duk wasu bayin Allah na farai masu biyayya ga Allah as-salikina wallahi zuciyar suka gyara suka samu kyakkyawar alaka zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala abun dadi abun yi wa Allah godiya asalin zuciya ta ɗan adam da Allah ya yi ta sai ya yi ta mai karɓar shirya ce asalin halittar tokar zuciya da Allah ya gina ta gaba ɗayanta Allah ya yi ta ne mai karɓar shirya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi aw yumajjisanihi kowane ɗan adam da ka sani ana halittarsa ne akan al-islam zuciyar jariri hatta jaririn arne ɗan gidan arna jaririn bayahudi in dai jariri ne a farkon haihuwarsa to wannan zuciyar zuciya ce ta musulunci kurin iyayen da yake rayuwa da su su suke mai da shi kirista ko su mai da shi bayahude ko su mai da shi ba majusi to kaga ashe kai da ka tashi a cikin musulunci kana da babban rabo ba abinda ya kamata kai shine ka kula da zuciyarka ka raya ta wanda yanzu za mu bayani akai akwai wani babban yaƙi tsakanin rundunoni guda biyu tun da Allah ya duniya har duniya ta tashi ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una in ji Qur'ani za a yi ta yaƙi babu yakin da ya fi shi shine yaki tsakanin wato rundunar mala'iku da suke kare zuciyar ɗan adam da kuma rundunar shaidan da su kuma suke lalata zuciyar ɗan adam tun da Allah ya yi duniya ake ta faɗa tsakanin mala'iku da shaidan akan karewa da za su yi wa zuciyar ɗan adam don ba sa barin shaidan kuma ba sa son shaidan ya fi ƙarfin ɗan adam ya zo ya kai shi ga wuta wanda zan yi bayani akan kissar annabi adam da iblis don ƙoƙarin kare zuciyarsa da irin yadda iblis ya zo yi wa Allah iskili ya zo yi wa Allah rashin kunya kuma Allah ya mai da shi tsinanne la'ananne ku sani malamai sun yi bayani wai rundunar shaidan din nan sojojin shaidan me yake ba da nasara ya ake samun nasara a kore su ana koren su ne da zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kenan kana taimakon mala'ikunka wanda suke maka aiki kana koren shedan daga yaƙar zuciyarka shine da zikiri wani zai ce a'a wani irin magani ne wannan mai sauki kwarai a cikin duk ibada da Allah tabaraka wa ta'ala yasa dan adam zai babu ibada da tafi kowace ibada sauki irin ibadar zikiri menene zikiri astaghfirullah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karatun alqur'ani salatin annabi tuba ne ayyuka na alkhairi duk da ubangiji yace ala bi zikrillah tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa kenan abinda zaka yaki shedan ka kore shi kamar yadda mala'iku suke yaki da shi shine ka zamanto mai yawan zikiri da ambaton Allah wanda zan dada haskaka bayani tsakanin alakar zikiri ambaton Allah da kuma gyaruwar zuciyar dan adam yanzu dai na baka Allah da kansa ya gaya maka idan kana so ka samu nutsuwa in kana so ka samu kwanciyar hankali kana so ka samu lafiyar zuciya to ka yawaita zikiri da ambaton Allah annabi ya koya mana me ake faɗa da safe ko ma makaranta me ake kira da yamma ko ma makaranta in zaka shiga masallaci zikiri in zaka fita masallaci zikiri idan ka wayi gari zikiri in zaka kwanta bacci zikiri in zaka tashi daga bacci zikiri in za ka fita daga gari zikiri in za ka hau abin hawa zikiri in za ka sauka daga abin hawa zikiri in ka hau sama zikiri in za ka sauko ma zikiri in za ka shiga makabarta zikiri in za ka fito ma zikiri wai ni ka gaya mun menene abin da ɗan adam zai yi shi ba a ce ya zikiri ba babu ha ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana son ɗan adam ya yaƙi shaitan din nan a cikin duk wani motsinsa idan kana zaune zikiri in kana kwance zikiri alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambaton Allah suna tsaye suna kishingide suna zaune suna kiran Allah ai Allah yana so zuciyar ta yi kyau ne ka isa ka shiga gidan aljanna a maka marhaban salaman salama saboda zuciyarka ta yi kyau kisa aka ce ko ina in za ka yi wannan abin sai ka yi zikiri amma yau da ni da kai cikin kwana musulmi mutum nawa ne suka san ana wannan zikirai ba wani motsi da dan adam zai yi ba tare da akwai zikiri ba kuma idan akwai wani ya daga hannu ya gaya mai duk abin da ka sani sai ka ambaci Allah za ka shiga banɗaki sai ka ambaci Allah in ka fito daga banɗaki abin da aka fara cewa kai shine zikiri kufrana ka ambaci Allah in kasuwa za ka shiga akwai zikirin shiga kasuwa idan abun bacin rai ka gani akwai zikiri idan tsorita kai akwai zikiri in farin ciki kai annabi ya faɗa abin da za ka faɗa na zikiri in haihuwa aka yi maka akwai zikiri in nasara ce ta same ka akwai zikiri in bala'i ya same ka akwai zikiri in ka samu ɗaukaka akwai zikiri in suka kwace mulkin shi ma akwai zikiri duk abin da kai yana akwai zikiri ya rabbi Allah ina so ku gane alakar shi wannan zikiri da alakar gyara zuciyar ɗan adam ma dama dan adam zai yi rayuwa akwai zuciya a jikinsa to kuma dama dole dan adam ya zama yana da zikiri yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ma dama mutum ya zubar da wannan zikirai da aka faɗa to daidai ne da wanda yake ya dauki fetur ya bunkawa zuciyarsa ya kone ta daga ƙarshe sai ya zama makamashin wuta da haka yan uwana ku yi kokari ku raya zukatan ku da zikiri da ambatan Allah kuma ku yi kokari ku yaƙi shaitan da yin zikiri duk wanda ya rike zikiri wallahi ya fi karfin shaitan sai Allah ya yi maganin shaitan ta dalilin wannan ambaton Allah da zikiri da zai Allah ya sa kuna ganewa malamai suka ce yanzu zan fara magana wani shimfiɗa ce ne misalin zuciyar ɗan adam da kuma shaitan ina magana ne akan zuciya misalin zuciyar ɗan adam da shaidan kamar wani hisin ne kamar wani kango ne kamar wani gida ne kamar wani kewayayyen wuri ne da aka rufe shi kirif akwai ƙofofi amma an rufe an kukkule ƙofofin shaidan kuma ya zo bayan wannan gidan ko bayan wannan kango ko bayan wannan gini ya duba sama ta ina zai shiga a rufe wannan zuciyar mumini kenan ya duba dama ina zai shiga a rufe hagun ina zai shiga a rufe sama da ƙasa a rufe ya girgiza ƙofofin ya ce su a rufe shaidan kuma ya ƙi ya tafi ya ce shi fa sai ya shiga gidan nan to haka ibnu gudama ya ce haka zuciyar ɗan adam take da shaidan lallai shaidan sai ya huda ya shiga wannan guri don ya lalata ta shi kuma tsayarsa mabarnaci ne kamar kura ne in ta tarar da nama ba ta mai wasa kamar yaro ne in ka ba shi gari watsa garin yake baza shi kamar akuya ne in ka ba ta dusa cinyewa take in ta koshi ta tattaka ta zubar sannan kuma shaidan yana ta karanta wannan gida ku fahimce ni fa yana ta karanta wannan gida ya zagaya ta can ya duba ta ina zan shiga ina ne yake da taushi ina ne yake da laushi ina ne kofa zan iya buge ta yana ta dubawa yana ta duba in ya jijjiga can ya ji arfe in ya jijjiga can ya ji arfe wannan zuciyar mumini musulmin kwarai mai imani kenan haka shigan zai gama zagayensa bayan da zai yi sai dai ya tafi ya je ya dawo ya je ya tafi shine Allah ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin Allah ya ce a cikin bayan akwai waɗanda ba ka da iko ba kansu ya kashe ka ba za ka iya shiga zuciyarsu ka lalata su ba shedan ya yi alkawari ya ce wallahi sai na lalata su lalata wannan ba wai gangan jikinka zai karya ba zuciya zai taba sun mala'ati yannan min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شيطان yace wallahi ya ubangiji na gaya maka waɗannan bayi naka sai na zo musu ta gaba shedan zai kama farmaki ta gaba idan ya ga bayan da zai sai ya dawo bayanka ba kai yake nema ba zuciyar nan da nake magana ita yake so ya fasa ya shiga in ya gagara sai ya dawo dama in ya gagara sai ya dawo hagu yace haka zai yi ta bi sai ya samu inda zai shiga yace kuma sai na mai da bayinka da yawan su sai ka same su ba sa yi maka godiya yau gashi nan ba a gode wa Allah sai dai fada da Allah da ake da saba dokar Allah shi dan yayi nasara akan mutane Umar ibn al-Khattab ya zo a riwaya saboda ƙarfin zuciyarsa da tsayawa akan addini idan ya bi hanya ya bi titi shedan ya taho kaucewa ki idan salaka umarun fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu idan umar ya bi wata hanya in shedan ya zo to wallahi shedan sai zai canja hanya bai isa ba kenan akwai wanda suka fi ƙarfin shedan tabbas duk wanda kaga ya shiga aljanna wallahi ya fi ƙarfin shedan duk ɗan aljanna ya ɗaga shaidan ne ya buga shi kuma bai bari shaidan ya huda wannan zuciyar tasa ya shiga ya ainihin zuwa ya haɗa shi da ubangiji ya bata mai sha'ani ba shaidan maki ne ba da mu ya fara ba da babanmu ya fara kakan mu ba da mu kuɗan biyo ne barin ba ku tarihi kaɗan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mala'ikun Allah ya fara halitta ko wani zai tambaye ka da dan adam da mala'ika wa aka fara halitta mala'ika aka fara halitta a duniya aka halicci dan adam mala'ikun nan tun da suke su ba san sabon Allah ba ka ji da kyau duk inda mala'ika yake bai san sabon Allah ba la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kawai sai Allah ya halicci annabi Adam daga baya sai mala'iku sai suke tattaunawa a tsakanin su wannan kuma wace halitta ce aka halitta an halicci dan adam ya ubangiji me muka gaza maka ya Allah me muka yi maka ya Allah me ba za mu iya ba yanzu ya ubangiji ka zo ka halicci dan adam wanda zai zo wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu laka wa nusabbihu zai zo ya zubar da jini mu kuma muna maka tasbihi wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka yaya ka halicci wannan qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ko mala'iku na san abin da ba ku sani ba ku rufe bakin ku kenan mala'iku suna alfahari da kasancewar su ba sa saba wa Allah ba san sabo ba tun da Allah ya mala'iku bauta Allah suke yi ba mala'ikan da baya bauta malam kuma ba wanda ya taba saba wa Allah saboda su dama an yi su ne dan biyayya kala kala ne akwai wanda Allah ya su kawai mala'iku ne kawai yan surveillance ne menene surveillance ‘yan yawo da zirga-zirga ne kurin a duniya suke ta yawo kawai. Tun da Allah ya su ba su taɓa taka ƙasa ba, a duniya yawo kawai suke ta yi suna ta kewaye, su je su dawo, su je su dawo, su je su dawo. Akwai wanda Allah ya su su kuma a ƙasa suke cikin daji. Akwai wanda Allah ya su a cikin ruwa. Akwai wanda Allah ya su tare da iska, iskan nan da suke kaɗawa. akwai waɗanda suke kula da duwatsu duk dutsen duniya gaba ɗaya masu kula da ruwan sama masu kula da kaza bayan Allah ya yi ɗan adam kuma ya haɗa wasu da ɗan adam kowane ɗan adam da kake gani akwai mala'iku a tare da shi to kaga ai wannan ma zai nuna cewa in aka tambaye ka da yawan ɗan adam da yawan mala'ika wa fi yawa mala'ika ya fi yawa shikenan iblisa shaidan ga kisarsa bayan Allah ya gama halittar dan adam bil adama annabi adam babanmu ka san da me aka halice shi duk wata ƙasa ta duniya gaba ɗaya sun finta kalan ƙasa da fara da baka da mai yauƙi da mai ruwa-ruwa da mai kaza duk wani nau'in ƙasa ta duniya gaba ɗaya Allah ya ce mala'iku ku je ku ɗauko ku je ku ɗauko mana simfi-simfi na ƙasa aka ɗauko aka cakuda aka gauraya Allah da shi ya halicci ɗan a bil'adama da hannunsa da ya dace da shi yaya hannun yake ba mu sani ba Allah shi ya bar wa kansa sani da yumbu irin abin da wajawa suke yi suke kera tukunya in ta bushe ko ta kone ka gwambasa za ka ji gwangwan da irin wannan ƙasar da shi aka halicci annabi adam aka dire shi Allah ya busa masa rai kawai sai ya fara motsi la ilaha illallah yana kwance yana bacci bai sani ba Allah ya sa mala'iku suka kankari kashin hakarkarinsa tsokar da ke jiki Allah ya halitta masa matarsa Hawwa'u. Summiyat Hawwa'u li tahya. An ce da ita Hawwa'u ne dan ta rayu. Yana cikin bacci yana barkawa duba mulkin Allah da sarauta. Kawai sai ya tarar da wani mutum a kwance. Bai taba ganin wani dan adam a duniya ba, shi kadai ne mutum a duniya. A wannan lokacin. A ina ne wannan a cikin aljanna? Yana cikin aljanna. yana farkawa kawai sai ga dan adam a gefensa wannan fa kawai sai ji kuma yana kaunarta yana son ta a sai ga irin halittarsa daya ita ma sai ta gani to in an tambaye ka wane ne aka halicce shi a duniya ba tsakanin miji da mata ba annabi adam kuma waye aka halicce shi ba uwa ba uba kawai sai kuma ga annabi isa nan Allah ya halicce shi da uwa kadai ba uba duba mulkin Allah wancan aka halice shi ba uwa ba uba bai halittu ba ya halittu da kuma Allah ya zo ya buga sarauta ya dada halittar annabi Adam shi kuma da uwa ba uba sai suka fara magana suna ta surutu yaya aka yaya aka ah Allah ne babansa Allah ne babansa ah Allah ba babansa ba sai ake ta inkari a to ubangijin da ya halicci annabi Adam babu uwa ba uba sai ya gagare shi kuma ya halicci annabi Isa da uwa kadai ba uba saboda baka karatu baka ganewa baka san Allah ba kai dan kirista me zaka ce wai Isa dan Allah ne ya aka yi Allah ya zama babansa da shi kuma annabi Adam fa dan waye ka rinka tunani ka zama mai basira ka rinka ganewa babu cin karo a cikin alkur'ani kuma babu cin karo a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala to mu taho Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira mala'iku yace duk mala'iku ku zo lokacin duk duniya babu wani sai annabi Adam yace wannan bawan Allah gabaki daya ku zo ku yi masa sujjada ku zo ku yi masa sujjada kun riga shi zuwa kuna tasbihi kuna ibada ba ku yi laifi ba ba ku yi kaza ba amma haka nake so in ji Allah tabaraka ta'ala yace ku zo ku yi masa me ku zo ku masa sujjada a'a duk mala'iku sai suka yarda daman su ai ba san sako ba sai suka ce sun ji sun bi sai wani shedan kenan To wannan akwai wata magana. Wasu maganganun karatun yana da yawa, to amma ba shi nake so na kai ba. Sai wasu malamai suka ce, Shaiɗan daga cikin mala'iku yake sai fandar. Wa in kunna lil mala'ika tisjudu li Adama, fasajadu illa iblisa aba, kaji? Wastakbara wa kana min Allah ya ce yayin da muka ce wa mala'iku su zo su yi sujada ga annabi Adam duk sai suka yi suje daban da Iblis. A? To, kenan yana cikin su kenan. Kenan bandarewa yi kenan. A? Yaƙi, ya yi girman kai ya zama cikin kafirai. To, daga nan shi ne asalin shi kuma samun shaidan abokin faɗanmu yanzu da za mu yi ta faɗa da shi kenan a cikin wannan lanta. Idan ka ce menene dalilin, menene asalin tarihin samun shaidan? wannan lokacin ne daga halittan babanka annabi Adam kakanka annabi Adam Allah ya ce mala'iku su zo su sujada shi sai ya zumbure ya ce shi ba zai ba duk mala'iku duk suka yi mai sujada yayi wa Allah magana yace asjudu liman khalaqta tina ya Allah yanzu ni zan zo ne sujada ga wanda ka halitta ga tabo a wata ayar sai ya yi bayani ya ce halakta ne min narin wa halakta min tin Allah ni baka halicce ni ne daga wuta shedan asalinsa daga wuta ne shi kuma Adamu ka halicce shi ne daga yunku yaya za ka saka wuta ta yi sujada wa yunku girman kai ya shigo ya manta da Allah yake magana ya manta Allah da ya halicci wutan da ya halicci yunkun ba shi ya ce wa yunkun ba shi ya ce wutar ta yi sujada wa yunkun ba ce dai sai ya girman kai to wannan kana tambayar menene asalin girman kai shi ma shi ne yace shi ya fi karfin Allah ya ce wastakbara wa kana minal kafirin ya zama cikin kafirai ya ke wannan sujada daga nan yace to kuma na haɗa gaba da wannan ya Ubangiji na yi alkawari wannan Adamu sai na halakar da shi, sai na tabar da shi, da shi da zuriyarsa, sai na halakar da su na yi alkawari, da yawansu ba za ka same su masu biyayya gare ka ba. To daga nan ne aka samu duk wani kafiri, duk wani maƙiyin Allah, duk wani dan wuta almajirin shaidan ne, aikin shaidan ne, tsoho, tsohon najadu. jadu. tsohon da baya mutuwa kenan sai ƙarshe. Ya da manzanni ya yi zamaninnuka har yanzu dai shi din ne amma ko akwai almajirai akwai ma'aikata ha da yake zuwa ya kafa yana zaune sai dai ya ci haka yana da wakilai a cikin mutane wataƙila kai ma wakilinsa ne baka sani ba ko ba albashi yake biya ka ba aiki banza ne yana da wakilai a cikin aljanu yana da wakilai yana da wakilai yace ba zai sujada ba to wani zai ce a'a to wai shi shedan din nan ya fito mana mu buga da shi a'a ai yana daga cikin damar da ya samu ba a ganin sa kuma yayi alkawari ya nemi alfarma a wajen ubangiji yace ya ubangiji ina neman ka jinkirta mini zuwa ƙarshen duniya kaga aikin da zan yi ya yadda shi tsinanne ne ya yadda shi ne shugaban 'yan wutar jahannama gaba ɗaya wutar jahannama gaba ɗaya jagoranta shugabanta shine shedan kuma zai zo a ranar tashin alkiyama idan Allah ya tara al'umma zai musu huduba amsar ɗazu da na gaya muku wai wani zai ce to wai shi ina yake to damun wannan zuciyar da nake maka magana a kai to ita aka ba shi dama ya shiga ya huda ta baka ganin sa kawai shi abin da ya dame shi wataƙila in ƙarfi ne za ku a sai ku buge shi amma zuciyar ce yake shiga ita ce nake so ka bata kariya kar ka bari shi ɗan illata ta yayi alƙawari zai halakar da kowa sai wanda ya fi ƙarfinsa da wa ya fara da babanmu annabi adam wallahi bai kyale shi ba malam asalin halittar nan da annabi adam da hawawu ai a cikin aljanna suke shi ba Allah da ya halice mu asali aljanna ya halice mu da ba dan sharrin wannan tsohon najadin ba da muna can wallahi sai Allah ya fara kafa wa annabi Adam doka yace da shi kai Adamu to ai da mun ita addini rayuwar taklif ne ai menene addini a dora maka nauyi a ce kai ko kar kai to yanzu an fara dora mai shari'a abinda Allah ya fara ce da annabi Adam kai bawan Allah ne kaga na girmama ka na baka ilimi wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin komai Allah ya sanar da dabba adam sunan komai da al-qasata wal qusayya shine dan adam za ga duk abin da ake a duniya sai ya mai suna haka ne aka kinta mai sunan nake nayi me wannan sai ce microphone me wannan sai ce gilas me wannan sai ce takarda me wannan sai ce agogo me wannan riga me wannan zare me wannan hula me wannan hanci me wannan baki me wannan kunne me wannan kaza me wannan kaza sai ya ga business ha ai za ka yi mamaki ka ce wai shi dan adam komai yana da suna me wannan kafin wannan wani kala ja kala wannan wani kala kore ne wannan wani iri bulu ne wannan babanka ce wannan kuma kaza ne a'a yaya aka yi duk abin da aka yi a duniya sai an sa mai suna wa allama adam al-asma'a kullaha kuma abin da za ka yi mamaki duk wani abu na duniya din nan da ka gani kafin a yi shi sai da Allah ya bijiro da sunan nakin nan gabaki daya aka shimfide su aka ce annabi adam zo bari a buga a nuna mala'iku kafin su Allah ya ce wa mala'iku ni wa mala'iku an biyo ni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani sunan waɗannan abubuwan idan da gaske kuke yi kuna nufin kun fi Adamu suka yi shiru ga cokali ga ƙarfe ga kwano ga takalmi ga huda tarkace dai suka kasa ambatan suna yace da kuma kun ce me yasa zan halicci wannan ya za ka zo ka halicci mutumin da zai zo ya yi ɓarna a bayan ƙasa yufsidu fil ard wa yafsiku dima yayi kaza yayi kaza Allah ya ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim adamu gaya musu sunan wannan abubuwan Allah ya kimtsa annabi adamu sai ya daga wannan ce kun ga wannan tsinke kun ga wannan cokali kun ga wannan riga kun ga wannan hula mala'iku suka yi tagumi suna ta kallo falamma abba'ahum bi asma'ihi ilimi kenan qala alamu aqul lakum Allah ya ce ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni na san gaibul sammai da kasai abin da ke to ni na sanar da wannan bawa fifikon ku fifikon sa akan ku ko mala'iku shine ilimi daga nan malamai suke ci sabani wai da halittar mala'iku da da halittar dan adam wanne ya fi sai aka ce dan adam saboda me saboda ilimi wasu kuma suka ce a'a duka mala'iku ba za a ce sun fi dan adam ba amma kuma shi ma dan adam dukansa ba za a ce ya fi mala'ika ba akwai mala'iku daidaiku da an fifita su akan dan adam wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa har yanzu ban shigo kofar da nake so na shiga ba ga inda nake so na so yanzu kun gane wannan abin da ya faru ko kawai Allah sai ya ce wa annabi Adam yace uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba su biyu da annabi Adam da nana Hawwa hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kaji doka na farko ka duba adalcin Allah sai da ya bada ni'ima daman shi Allah haka yake sai ya maka ni'ima sai ka ba maka doka ba an baka ba to kiyaye ba an kawo ka duniya ba ba ka jiro ba kana iya iya iya iya har ka zama mai hankali ka gane kana girma da ka zama balaga tunda ka bada sha'awa kana jin daɗi to ga doka a kanka ha ku zauna ku sakata ku wala ku ci ku more ragadan haitu ce tuma ni ba san ba me zan me zan ce ragadan ba to ko a Hausa ne dai aka ce maka ragada da ai ka san tana da dadi ai ku ci ku more komai da komai a wadace a yalwace ga dadi kuma duk lokacin da kuke so ta yaya ta sama ta ƙasa a wani irin kala ku ci ganye ku ci ku sha ruwa ku sha zaki ku sha bauri ku yi komai a gidan aljanna komai da komai amma ku biyun nan ku ne farkon duniya na mutane wala taqraba hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya Allah sai nuna wata bishiya a gidan aljanna kar ku kusance ta kaga doka to shi kuma Allah in ya kafa dokarsa wato la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah wai akan me yayi kaza wani zai ce yo me yasa Allah zai ce kana ta bishiyar haka ya ga dama kawai kana ta ba ko ba ka bane ba kamar kai ne a gidanka saka ta gawala ka ce kai kan wani yaro ya tsallaka nan gurin in ba ka wallahi jikinsa zai gaya masa baba saboda me kai ka isa ka tambaye ni ni da gidana walillahi almathalul ala kar ku kusance ta annabi adam ya karba to ina alƙawarin nan da shedan yayi dazu tun tun farko yace sai ya halakar da shi kaga hasada kaga kiyayya kaga gaba sai ya fara da ubanmu gaba ɗaya. To wanda ya fafata da ubanmu, annabi Adam, bai kyale shi ba, kai sai ya kyale ka kana biyu. Zai farka? To ka nemi maganin shaidan. Kawai sai ya zo, sai na cewa ya Adamu, ko ka san me yasa aka ce kar ku ci wannan? Allah fa ya hana ku ku ci wannan bishiyar ne, an takuna malakai ne au takuna min al-khalidin. wai dan kar a bari kar ku yi mulki za a zo a kawo halitta a nan mutane mutane mutane kar ku yi mulki kuma so ake kar ku dawwama a cikin yanzu duk daɗin nan da kuke gani in ba ku ci wannan bishiyar ba sai ya kore ku wata rana annabi adam ce a kawai sai je sai je taba fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna kawai suka je suka ci bishiyar nan da Allah ya hana kash ce dan sai ya ruga ni a dariya ya fara barna ka san me ya faru zuciyar yayi aiki da ita ya huda ta ya hana ta tafi dokar Allah sai ya kawo ya dauke maka abin da Allah ya ce kai sai ya kawo maka nashi ka bi nashi ka ibin na Allah to duk wanda kaga ya lalace to ai canji ne aka masa ga na Allah ya ce ba zai bi na Allah ba shaidan ya shiga zuciyar ya hana shi ya bi na Allah kuma ba sai ya yi magana ba ya kaci kawai za ka gani to sai ka zo ka bane shi sai ka halaka wallahi malam da kayansu da suturarsu suna taba bishiyar nan suna ci kawai sai Allah ya ce wa mala'iku ku musu tsirara da annabi Adam da nana Hawwa kawai sai tsirara sai tsiraici ya bayyana a'a kunya ta kama su fa badattahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna kawai sai suka kama ciran itacen gidan aljanna ganyen gidan aljanna suna ta sawa suna daurawa daga nan ne kake ganin duk kafircin dan adam in yana yawo ko mutsiricin sa sai ya sa ganye ya rufe gabansa dan banzan duk tsiyarsa duwa wanda yaje zai bashi a waje amma dai kafar ka ya sa ganye ya rufe ko da kafiri ne ko ba kawai ba ko da kafiri ne saboda ai halittar da ɗabi'arta wannan shi ne bature ce private part wuri ne da ba a so a gani ko da yake wani dan banza da yazo ya ce yo menene saka boye kowa ma yana da shi kai ma kana da shi saka boye menene wani mara kirki ne wai me za ka an ce ana magana a rufe jiki a rufe jiki wai me za ka boye tunda kowa ma yana da shi suna budewa suna tabawa sai tsare shi malamai suka ce to daga nan duk wanda ya saba wa Allah ya bi shaitan to yana yawo ne a tsirara koda da babbar riga a jikinsa tunda annabi Adam babanka aka yi masa tsiraici to alama ne na saban Allah tsiraici ne in ka saka sutura duniyar nan gaba ɗaya a wajen Allah tsirara take da mala'ikun Allah tsirara take don ka saba wa Allah قال يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah ya ce wa annabi Adam ya kai Adamu da kai da matarka ban ce kar ku ci bishiyar nan ba kaga hani kaga doka kenan Allah ya ce kar ayi shedan kuma yace ayi to kullum conflict sabani cin karo ake samu tsakanin dokar Allah da ta shedan duk wanda kaga ya bi shedan to yayi karo ne da maganar Allah sai ya ƙi ya bi maganar Allah sai ya bi na shaidan sai ya zama almajirin shaidan ban hana ku ba kuma ba na gaya muku cewa inna shaitana lakum aduwwun mubin ba shaidan makiyi ne gare ku din nan ba kawai annabi adam bai da amsa sai ya ce rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu wa in lam tagfir lana ya rabbi idan baka gafarta mana ba za mu zama cikin masu hasara ta babbu to cikin hukuncin da Allah zai musu sai Allah ya ce ihbitu minha jami'a ku fita ku fita daga cikin gidan aljanna na Allah ya fushi kenan to kaji sababin fitan annabi Adam da shedan hatta shedan din ma ban da shedan cin ba Allah mai hakuri a aljanna fa ya bashi sai da yazo ya taba annabi Adam sai Allah ya ce duk ku fita kuma sai Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashin ku makiya ne shine da zan ce muku akwai runduna guda biyu ake fada duk inda mumini yake da mai imani yana fada ne da shi dan har akai shi kabari to haka akai tabbata aka saboda bai tada annabi Adam haka yake tabbata nasara akan ka bakai zuri'ar ka da yayanka sai nayi nasara akan shine kuma kaga aka samu arna aka samu kafirai wasu ma ya hana su ma bin Allah ma gaba ɗaya wasu ma sai ce musu ma ba Allah ma ƙarya ne ma gaba ɗaya to bari mu dawo cikin musulmi yanzu zan fara laktatawa wai wai shi wannan shedanin kam gashi ya zo gidan nan ya ga wasu kofofi amma ya gagara shiga to sai ya kirkiri wasu kofofi da zai shiga cikin dan adam cikin zuciyar dan adam to shine madakhilu shaytan fi qalbil insan mashigar shaytan kofofin da shaytan yake shiga cikin dan adam ya halakar da shi ya tabar da shi ya mai da shi dan wuta ga su a jere na farko alhasad wal hirs tsabar hasada daman hanyar farko a shedan din ma ai hasada yayi hasada ta jawo masa bala'i ya fita daga aljanna ya shigo gidan wuta ya dawo gidan duniya haka ne kuma ta dalilin hasada ka kula fa ya haramta wa kansa alheri ya kuma cutar da wanda yayi wa hasadan shi ma aka ɗauko shi daga can aka sauko da shi ƙasa shi ne ai ya dawo ya jawo annabi adam ya sauko kasa yi to shi ne malamai suke cewa duk mai ciwon hasada sai ya fara kona kansa tukunna kurbus sannan kuma yana yin illa ga wanda yake wa hasada shine suka ce duk wanda ake masa hasada to ya dage da zikiri da ambaton Allah shine ma har dukiya ake wa mai ciwon hasada wanda ake masa hasada da wanda shi kansa yake yin hasada malam in aka sa ka gaba ana maka hasada kana ji na wallahi mai hasada zai iya kwantar da kai a gado idan aka sa ka gaba ana maka hasada za su yi ta sa kai ta hasarar kayanka da arzikinka motarka ta yi hadari gidanka ya kone wani bala'i ya same ka ka samu kariyar arziki ka samu kaza sun sa ka gaba shi yasa manzon Allah ya koya mana addu'a ta neman tsari daga hasada da sharrin mai hasada sannan Qur'ani ya ce mana wa min sharri hasidin idza hasada duk girman mutum duk daukakan mutum wallahi ya ji tsoron hasada kuma ba a gayyato mahasada a ce Allah ya kara maka mahasada za su iya zubar da kai zaman da kai dirshin yadda ka san mai ciwon aljani haka ake ruqiya wa wanda aka yi wa hasada sannan kuma daga cikin bala'in hasada malamai suka ce alhasidu la yasudu wa la yanalu almaqsuda duk inda mai hasada yake baya shugabanci kuma baya taba samun biyan bukatarsa haka zai mutu da bakin ciki in wani ya saka riga baya so in wani ya canza gida baya so in wani ya hau mota baya jin daɗi in wani ya ƙara aure baya jin daɗi idan ya ga wani a cikin ni'ima zuciyar ta farfasa take da ya ji labarin wani ya samu ɗaukaka yadda ka san ana hura masa wuta kamar yadda ka san ƙofar ɗin gidan biredi haka zuciyarsa take mai ciwon hasada kenan baya zaman lafiya baya iya bacci ko ya kwanta a gado ya ta birgima da ya ga wani abu da ya tuno yoya aka yi wane ya mallaki kaza ni ina nan ban samu ba yana gaba da Allah yana challenging ubangiji yana tuhumar Allah me yasa Allah ya ba wani mulki me yasa Allah ya ba wani matsayi me yasa Allah ya ba wani dukiya me yasa Allah ya ba wani ko shi kullum mai hasada tuhumar Allah yake ya rabbi Allah ya dora mu akan mahassada da magiya kuma duk wani abu da ka sani in mai daɗi ne abin amfani ne to ana yi wa mutum hasada kai ko me kuwa karka ga kaje ka bude shagon ka kai ba ustazu bane wanda ma ka dawo ka zama ustaz ka nemi maganin hasada dan za su iya zubar da kai daga ciniki in ka fara yi za su watsar da kai ba kuma likita bai da maganin hasada ba wani likitan bature da zai baka maganin hasada sai ce oh no it's depression it's depression sai ta dirka maka kwayoyin depression haka mutu kana depression su baka azkar su baka zikiri shine maganin hasada to ku rike wannan da alhirsu tsabar kwadayi da da san abin hannun mutane malamai suka ce wa mata kana al-abdu harisan ala shay'in amma uhirsuhu wa wa asammahu duk lokacin da mutum ya zama mai kwadayi yanzu wannan ita ce kofa ta farko da shedan yake huda zuciyar dan adam kofar hassada kofar kwaɗayi a jikin ɗan adam a zuciyarsa akwai wannan abun a baya don haka idan ya zo zai shiga ya kasa samun dama sai ya nemi ƙofar hassada sai ya nemi ƙofar kwaɗayi sai ya ƙuda zuciyar sai ya shige ta duk lokacin da mutum ya zama bala'in kwaɗayin wani abu yake yi to sai zuciyar sai ta makance wannan kwaɗayin sai ya makantar da shi wannan kwaɗayin sai ya bebantar da shi baya ji baya gani kawai shi abin da yake so wannan abun kawai ya same shi idan kwaɗayin mulki yake zai iya saba wa Allah dan ya samu mulkin kaga amahu qalbahu ke a amahu hirsu a amal hirs qalbahu idan sarauta yake nema to wannan kwaɗayin abin da yake nema sai ya mantar da shi Allah idan kuɗi yake kwaɗayi to wannan kwaɗayin sai ya mantar da shi Allah to shi kuma shedan wannan kwaɗayin sai ya yi amfani da shi ya halakar da kai abin da nake son ce da kai kar ka zama mai kwaɗayi don ku kwaɗayi koma ce da shaidan yake shiga ya yi amfani da kai ya halakar da kai kuma kar ka zama mai hasada me maganin hasada zikiri da ambaton Allah da kuma tunawa da cewa Allah shi ke bawa wani shi ke hana wani abu na biyu alghadabu wa shahwatu tsabar fushi da sha'awa shedan yana samun kofar shiga zuciyar nan da na muku magana sai ya jarraba mutum da fushi duk wanda ya zama mai fushi in ka ga yana fushi in dai bai yaki zuciyarsa akan fushin ba ta karshe shedan ne zai huda zuciyar ya shige shi sai ya sa ya amfani da wannan fushi yayi abin da zai saba wa Allah a ciki to shine aka ce da mutum ya yi fushi sai a ce shedan ya shafe shi a'udhu billahi minash me maganin shi fushi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda kaga yayi fushi to ka kama mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tura ashar yana zaki yana bala'i ni za a yi wa kaza kai kwa gefe kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk in kuma kana jin zai ce ka tofa mai kai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi a hankali zaka ga ya sauko saboda me ka kori mai gidan nasa ba wannan kadai ba malamai suka faɗa cikin hanyoyin rage fushin ɗan adam suka ce idan da hula a kansa in zai yi ka cire hular haka ka dan aje ka ce ko za ka dan sha iska duk wanda yake cikin bala'in fushi in aka cire mai hula to yana raguwa amma fa gaskiya wani in ka cire mai hula yana fushi zai zabga maka bari sai wanda ka isa ko kuma idan yana tsaye yana bala'i a tsaye yake yana bala'i ka ce wani yi hakuri yi hakuri zo ka zauna zo ka zauna za ga masu hikima haka suke sai ka zaunar da shi kana zaunar da shi zama yana rage fushin dan adam in yana bala'i yana bala'i nemi ruwan sanyi ka bashi ka dan samu ruwa haka sai ka ci dan sha dan sha dan sha dan sha yana bala'i da ka bashi ruwa to za ka shi ma ya sauƙaƙa idan yana da babbar riga in matarsa ce ke a gida ki kokari ki dan cire mai alaji bara dan cire ma ka sha iska a dan cire masa in ka cire mai in ka canja mai wani abu koya ana samun rabuwa wannan dabaru ne da bilistikhra wa tatabbu'a da bibiya wa sabr da bibiya ya gobe aka gane yana iya rage fushin mutum dan haka yawan fushi da ainihin amfani da sakamakon fushi shedan ne yake zama malamin mutum kuma shi fushin kun san me yake faruwa fushin shi zuwa yake ne sai ya lullube zuciyar da zarar shedan ya ga fushi ya lullube zuciyarka to sai ce yawwa to sai huda ka sai shiga shi yasa suka ce al-ghadab ghawl al-ghawl al-aql idan yazo ya samu raunin hankali shikenan istaula alai shaytan sai shaytan yazo ya mamaye shi ya kama shi da sauransu sai malamai suka yi riwaya suka ce shaytan yana cewa idan dan adam ya kasance mai zafi ko mai tsauri yana cikin tsanani shikenan sai shi ya ce kallabnahu a lokacin muke iya juya shi lokacin da kake fushi lokacin da kake fada to shi kuma lokacin shedan kake da laushi a wajensa mu kaga ka gagare mu saboda kana fushi ka fada kuma kana da fushi to lokacin shi ne ke ta annaba imam wannan da yake shi malamin shi ta sai ya ga kamar yadda yaro yake juya kwallo haka shedan yake juya mai fushi abu na uku حب التزين في المنزل والثياب والأساس tsabar bala'in kwaɗayin kwalliya da ado a gida ƙera gida gyara gida kashewa gida kuɗi tara kayan alfarma da kayan alatu a gida da kashewa riga ko sutura kuɗi amma ka manta da hakokin Allah malamai suka ce shedan yayi alƙawari ta cikin kofar da zai iya shiga zuciyar ɗan adam ya sa masa kwaɗayin sha'awar kashewa gida kuɗi kashewa gini kuɗi kashewa sutura kuɗi kashewa kayan alatu da kuɗi sai ya hana ka kashewa a masallaci mutum zai iya sayan naira motar miliyan kaza amma a lokacin gidansa babu wadataccen abubuwan bukata na iyali na dole zai iya sayan motar miliyan kaza ɗansa yana da ciwon sikila ba a iya kai shi asibiti zai iya zuba kuɗi ya kashe wa gida kuɗi miliyoyin kuɗi amma ba mamaki ɗansa yana zuwa yana roƙon maƙota ɗabi'ar ɗan adam ne ya yi ta liƙa wa ƙasa kuɗi amma lokacin da za a zo masallaci a ce fi sabilillah shine na farkon tashi ya tafi malamai suka ce abin da ke faruwa shine idan shaidan ya ɗora maka wannan bala'in sai kuma ya sa maka rowa sai ka ga ba inda za ka kashe kuɗi sai akan rigar ka inda akan riga ne za ka iya kashe komai amma ba za ka iya ba wa uwarka ba ba za ka iya ba wa ubanka ba ba za ka iya taimakon abu na addini ba to shaidan ya samu kofa a cikin ka haka duk wanda zai kashe wa gida kuɗi ba haramun bane wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kuma ka tina dokar Allah me ya amfani gidanka ba ka kashe ka kashe wa gida kuɗi ba ka ba da zakka me amfanin gidanka da ka gina amma baka iya gina masallaci ka gina gidan duniya da za a gaje shi yawa walu an qaribin min qusurin muzakarfatin ila baitit turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul turabi duk kai wannan ka gama amma kuma baka gina gidan lahira ba la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha dan adam bai da wani gida ba gidan duniya shine gida ba wallahi alhaji gidan ingila ba gida bane gidan america ba gida bane gidan america ba gida bane gidan sierra leone ba gida bane gidan saudiya ba gida bane gidan kaza ba gida bane ka san gida gidan lahira gidan aljanna ka gina na duniya amma baka gina na lahira ba ka manta kana ta kashe biliyoyin kuɗi akan gina gidan duniya duk tsiyarka duk inda gidan ne ya shekara goma an gama yayinsa haka ne duk motar da za ta hau in ta shekara goma an gama yayinta na faɗa da yawa ne duk tsumman da ka sa duk tsiyar tsumman nan wallahi ba za ta shekara goma ba in ta kai goma tuntunin turawa sun yi wata ba ita ba ka gaya min abin da ake yin sa ya wuce shekara goma menene shi inda abin duniya ne to amma masallacin da ka gina fa baya expire makarantar da ka gina fa baya expire gidan marayun da ka gina fa baya expire baya canjawa ba a daina yayin masallaci ba a daina yayin makaranta ba a daina yayin kaza kayi wa kanka gini mai kyau abinda wasu attajiranmu da masu kuɗinmu ba sa fahimta kenan su yi ta zabga kuɗi akan gida na duniya ka zo ma baka ka shekaru ba sai ka zo ka fada ka mutu matarka ta gaji fiye da rabin gidan makiyinka ya zo ya auri matarka kana can ana dukanka a kabari makiyinka kuma yana kwance a gidan matarka da ta gada ya kwanta da ita ta yi buɗa a yi Eh ba yi kabbara tun da ba ku da kuɗi. Duk mai kuɗi a cikin kuɗi zai kabbara ba. Abin da yake faruwa kenan na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ba daɗin faɗa. Amma haka abin yake. Duk gidan da kai kashe kuɗi ka gina. Wallahi tallahi ba naka bane. Na matarka ne da 'ya'yanka. Ɗan nan naka kuma duk kiyayyen da yake maka duk rashin ɗa sai ya gaje ka ko ba ka so. baka isa ka fitar da shi a cikin list ba ka ga mata ka ga mace da kake gani tana ma ladabi tana maka biyayya alaji kaza kaza kaza ana farkuce maka ana maka komai kana mutuwa wata hudun nan yayi yawa wallahi wata hudu yayi yawa yayi yawa ana gama wani zai fara bugo waya hajiya ya hakuri ta alhamdulillah ka san wannan alhamdulillahi ka san fassara alhamdulillahi na a wajen ta kuwa yanzu baka gane ba sai na fassara maka alhamdulillahi ana ta hakuri al'amarin yanzu ya sallace da sauki alhamdulillahi mun ci kuɗi mun ci gado wata hajiya malam da Allah ya taimake ta tai babban kamu ita kadai ce ya mutu ya kwanta ya fadi rana daya aka zo aka yi ta kukan munafurci kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar ashe matan nan kam tana kuka tana murna tana kuka tana murna kawaye aka zo gaisuwa aka zo aka mata ta'aziya aka mata ta'aziya tace bari in dan raka ku sai kawarta da aka zo daidai falon kofar gida ni ma ruwan za ku bani ba fa zafi ne ba wallahi sai ta ce wance Allah ba da hakuri sai ta kasta mata ido haka ce shekiya wacce ɗaya ka ba ni in kashe kaf biyar ta haɗu da ke wallahi matan alhajin nan tafa aka yi ka san me aka tafa cin more ya bar miki kuɗi ya bar motoci ya bar kadarori ya bar gidaje ya bar kamfanoni dan Allah koyar aiki ne ki dauke ni a lokacin alhaji bai da masallaci alhaji bai da makaranta haka ya mutu bai da gidan marayu haka ya mutu bai da kaza haka kai jam'in ma baya zuwa ga gida a Ingila ga wani a America ga wani a Abuja ga wasu a Lagos ga kamfanin kaza ga daji nan ya mana yawa sai yan ta'adda suke kwace shi yawa ya yayi tsaba ciyawa ta yi yawa bishiya ta sha ta koshi sai a shiga a koya ga gurin noma amma ba manoma da an bude mana hanya a bude a gani wallahi za mu yi noma ba ruwanmu da aikin wani wani aikin hukuma ko wani abu wallahi za mu je mu noma a taimake mu a ba mu taki a ba mu turaktoci a yi mana hanyar ruwa ta shiga cikin dazukan mu a sassare bishiyoyin nan a kori yan ta'adda a sassaka wuta a saka security ba za ku je gona ba ba za ku noma ba ba abin da zai hana ku zuwa to amma an bari ba a yi ba ga daji a banza sai kai awa biyu awa uku kana bunka wuta da mota har cikin daji ne a iska koriya shar ba a yi komai wai wani dan China wai ya zo Najeriya wani ya dauko shi daga Kano za su je Maiduguri ya hau hanya ai daga Lagos za su je Maiduguri dan China aka aka bi mota ana tafiya dan China yana duba sai ga daji a iska daji keji bishiyoyi dogaye ne ga ruwa wata gadar sai an yi minti kaza ba abin nan ba ah aka zo Kano aka taho Maiduguri dan China ba ya fara kuka ba to dan China kafiri ba musulmi ba ballanta na a ce kukan imani yake sai sai sai sai abokin sai ka tambaye yace why are you crying yace ha yace ya ga arziki yace ashe China talakawa ne yace kudi yana Najeriya yace wannan kasa wannan daji wannan guri wannan wannan wannan wannan wannan yace amma yace amma da ɗan ƙasar ku ana kamo su ana ɗaure su a kurkuku ƴan Najeriya suna gudun hijira ƴan Najeriya suna mutuwa a ruwa ƴan Najeriya suna tafiya Saudiya a ɗaure su suna zuwa Ingila a koro su suna zuwa Dubai a koro su suna zuwa kaza a koro su sun gudu sun bar arziki a ƙasar su Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sola kadai hasken ranar sola kawai da Allah ya bamu hasken rana kadai billahi azim ya isa duk jihohin mu ba sai mun buƙaci wutar lantarki ba Allah kun san sola ko wallahi sola din nan duk wata jiha idan aka zo wallahi za a iya bamu wuta da injinan mu da gidajen mu da hitar mu da komai da komai wallahi ko ku yi ko ku yi ko Allah zai kawar da ku ya kawo wasu za su yi kuma fetur fetur din nan da kuke gani in kuka dogara da fetur za a zo a daina yayin fetur yanzu kaga an fara mashin ba fetur ko akwai yanzu haka ko a Maiduguri akwai motocin da ba fetur ko ni ma Allah ta addu'a Allah ba ni kudi sai mota nan da ba ta da fetur dan na gaji da sayan fetur wallahi to wallahi na rantse da Allah in ba ku yi da gaske ba sai mun dage da addu'a Allah ya kawo mana damar da za mu rinka gudanar da motocinmu da numfashi mu yi wani ya ce abinci zai yasa Allah ya saka da alheri samari ku karatu ku ilimi kai zauna ku karatu ku ilimi ku yi karatu ku ilimi wallahi akwai arziki a ƙasar nan Allah da gangan da kawai talauci yake kashewa Allah malam ga ruwa har ambaliya yake yi amma kuma wai ana ana mutuwa da yunwa a ƙasar nan kifi fa a banza ruwa yake ɗiban kifi ya yi da shi kamaru ya yi da shi caji ya yi da shi kaza kama shi ba ba mu iya ba mu kama kifi ma mu yi kamfanonin kifi ma da waye duba irin kifi banda duk duniya ba inda ba a buƙatarsa gashi a banza amma ba masu kama shi an dasa mana 'yan ta'adda a inda za mu kama kifin an hana mu ma mu koyi ma kama kifin waye ma yake da ilimin kama kifin ga daji iya ganinka wallahi tallahi a Najeriya akwai dajin da bai buƙatar taki idan taki yayi tsada ka bar musu takin su akwai wurin da ko taki ba za ka yi ba nomewa kawai za ka yi ka shuka ka nome ka zo ka girba ka noma doya ka noma masara ka noma gero ka noma dawa ka noma kaza mu ci mu sha mu yi bulbul mu koshi da noma kawai duk muna da wannan dazukan idan abin da na faɗa ba haka bane don Allah wani masanin ƙasa ya zo ya zo ya ce malam Abdullahi abin da ka faɗa ba haka bane ba abin da Allah bai bamu ba a Najeriya amma me muke bukata shugabanci na gari wayayyu ba masu tunanin aljihunsu ba masu tunanin gina ƙasa da rayata masu tunanin taimakon samari da matasa a sa su yi ilimi a sa su yi karatu mu amfana da ƙasar mu wata ƙasa ce za ta yi mana yarda ni ban na ga dama sai in ce wallahi mun fi kowa ma in na ga dama amma dai ban ga damar ba bari in nemi wurin tsayawa na kusa tsayawa dan na fara ɗaukar zafi ne bari nan sha ruwa kaɗan wallahi ina kuka kukan zuci da bakin ciki wallahi in daga arzikin da Allah ya mana a Najeriya amma ba mu amfanuwa da shi a iya abin da muka mallaka kawai in za mu rinka ɗauka mu kai wa Nijar, Kamaru, Ghana, Chadi ya ishe mu masara kawai in muka noma ta ƙasar Ghana kawai masaranmu da za ta karba Allah ya barwa kansa geronmu ko ina mai kyau ne masaranmu ko ina mai kyau ne alkamarmu mai kyau ne riɗinmu mai kyau ne ɗan indiya daga indiya zai taho ya zo yana neman geron najeriya yana neman alkaman najeriya ana neman waken suyan najeriya ana neman masaran najeriya ana neman dawan najeriya najeriya najeriya najeriya yanzu dan allah yan najeriya kuna da hujja allah bai muku ba me kuke bukata gyara da canji da shugabanci na kwarai. Kuɗi kam akwai su, sai dai ku ne ba ku san yadda ake kashe su ba, su suka san yadda za su kashe su kawai. Ku dai iyakacin ku banga siyasa da ihun banza abin da kuka iya kenan a haɗa ku faɗa da juna bayan an gama kuma motar in ta sha ta zuba muku hayaƙi ta gaba. Shi kenan kawai har yanzu baka waye ba. dole mu tattari yara matasa masu ilimi da za su yaye mana bakin cikin da muke ciki a ƙasar nan. Wallahi wani lokacin in na duba madubi na ga furfura ta na ce anya za mu ɗan ci moriyar Najeriya nan ku kafin mu mutu. Muna buƙatar matasa dariya kake min kaiwa ka kusa ka zo wallahi. Kuma ni furfura ta ba ta shekaru ba ne matashi ne ni yaro ɗan ne. Yau ce ta mai da ni haka kawai. cikin gida. Kar ka ga wannan babbar riga ni iska ce kawai. Allah ya yi mana. Allah ya bamu mai kyau. Allah ya bamu mai daɗi. Daga cikin kofofin shedan shi ne tsora al'awam. Ainihin wato gama garin mutane. Akan ra'ayi da san zuciya da kuma ta'assubanci da ra'ayin rikau akan wani abu da babu hujja idan baka gane me nake nufi ba malamai suka ce shedan cikin hanyar da yake shiga ya halakar da magarin mutane sai ya samu jahilan mutane na farko ya sa a hana ku karatu dan in kai ilimi zaka waye to sai a dora ka akan wani ra'ayi ba aya ba hadisi ba hankali ba tunani ka yi riko a kansa kuma ka ce za ka iya kashe mutum a kansa. Da riko da wasu mazhabobi waɗanda suka saba wa sunna, ka ga mutum a ja masa hadisi, ya ƙaryata hadisi, a ja masa aya, ya ce su ba sa aiki da wannan ayar akan haka ba haka take nufi ba. Ka ga mutum ya buɗe baki ya ci gyaran sahabi, mutum ya buɗe baki ya kira maliku ya zaga Abu Hanifa ya zaga Shafi ya zaga Allah ji kan Imam Bukhari kam yana shan zaki a wurin jahilai ina so na gaya muku wallahi da yawa yawa daga cikin masu dora mutane akan ra'ayin nan na fada da addini hada fada da aqida fada da sunna zindikai ne wasu ma wallahi tallahi wasu kafirai ne kawai sun shiga rigar musulunci wallahi nake ga dan me duk me fitra salima me lafiyayyen tunani me hankali ba yadda za a yi mutum ya zo ya ce wai yana da awar musulunci ya buɗe baki ya ce wai karka aiki da hadisin annabi to idan ba aiki da hadisi ba da me za a yi kamar yadda Qur'anin ne ya fito daga bakin mai hadisi haka hadisin ya fito daga bakin mai hadisin a'a yaya aka yi ya gaya maka Qur'ani ka yadda da shi kuma ya maka sharhin Qur'anin kace ba haka ba afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يا يا النبي da ya kawo Qur'ani ka karba kuma shine ya kawo hadisin Bukhari shi ya kawo hadisin Muslim shi ya kawo na Abu Dauda ya ya zaka ce kada ai aiki da hadisi to wannan maganar taka ta aiki kar aiki da hadisi ita kuma daga ina ita ma Qur'ani ne yaya kake dauko kana fassara Qur'ani a'a ita wannan fassarar daga ina take ai da larabci ne to yaya akai kai kike bayani ka ana mutane su karbi bayanin da annabi yayi na alqur'ani kai kuma ka kafa naka a ƙauyen ku a garin ku kana bayani kana cewa naka shine ne ne akwai hankali a cikin wannan babu hankali babu tunani a cikin wannan abubuwa da yawa da Allah tabaraka wata'ala ya zo dan ya nuna mana wajibcin bin sunna da riko da sunna sai yasa babu su a cikin alkur'ani dole sai an koma sunna yanzu hukunce hukuncen aikin hajji daura kirami dawafi sa'ayi mina musdalifa arafat addu'a shan zamzam wane ne duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu su a cikin alkur'ani waye kawo su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai wani ya ce maka karka aiki da hadisi kaga ya rushe maka rukuni babba daga cikin rukunin musulunci matsalolin haila mace mai haila kar ta yi kaza kar ta yi sallah kar ta taɓa kaza kar ta yi kaza kar ta yi kaza kar a yi waye yawanci mashaƙi matsalolin da ya shafe ta babu a cikin alƙur'ani annabi ne ya yi bayani abin da ya shafi harkar layya yanka dabba hukunce hukuncenta nau'in dabbar da zaka yanka da da abin nan suna in aka maka haihuwa da aƙiƙa da wane ne duk babu su a cikin alƙur'ani sai a cikin sunna don Allah ya nuna maka cewa bayaninsa na Qur'ani da bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk ɗaya ne haka annabi ya faɗa yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ala duniya ku saurara an bani qur'ani da irin qur'ani la ilaha illallah da irin qur'ani a tare da shi kamar qur'ani a tare da shi shine me shine sunna yace yushiku ya kusa wani mutum yazo muttaki'un ala arikatihi yana kishin gida akan gadonsa ko kujerarsa ya tihi zai zo masa hadisi ko wani umarni daga cikin umarni na yace ma wajadna fi kitabillahi tabanahu mu ba za mu ga maganar hadisi ba duk abin da ku samu a Qur'ani shi za mu bi malam daman annabi ya tona asirin waɗannan tsinannu marasa albarkatun kafin ya bar duniya annabi ya faɗa matsala ka baka karatu yace za a zo a samu wani da zai zo yace kar ku bi hadisi burge Qur'ani kadai to irin wannan ra'ayi na jahilci irin wannan ra'ayi na riƙau a ɗora mutane akan irin wannan bata duk yana daga cikin madakilu shaidan ba akan wannan zan yi magana ba amma na kawo mana shine a babin misali da kuma riƙo ra'ayi ai ta kashe kashe ana zubar da jini da sauransu sannan kuma kosar da sha'awa shine abu na kusa da ƙarshe kenan kosar da sha'awa biya wa kai sha'awa shedan yana shiga cikin ɗan adam zuciyarsa ta hanyar sha'awa kamar yaya duk wanda ya zina kofa zuciyarsa ce ta fashe shedan ya shiga ya sace zina don Allah ya haramta zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina haram ne bil qur'an zina haram ne bi ijma'il ulama zina haram ne bin nas wal hadith an nusus nusus hadith wal qur'an sun haramta zina yau ka duba yadda zina ta zama ruwan dare zinan ma malan kala-kala mafi muni yau bala'in da yake damun al'umma shine mutum ya zo ya yi zina da muharramansa kamar ya zai yi kuwa zina da uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji mutum ya je ya nemi uwarsa zai yi suna yi ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri ko ta bacewar basira zina da kishiya ta uwa mutum ya yi zina da matar ubansa ana yi a ƙasar nan yau Allah ya jarrabe mu matar aure matar uba tana soyayya da ɗan mai gidanta an kama ta suna maganganu na soyayya da ɗan mai gidanta an kama ɗan mai gida yana zina da matar ubansa wannan bala'i da me kama wannan bai isa ba zina da ya zina da ya ko yau sai da aka yi min fatawa akan wani yana zina da yarsa an kama shi red handed suna neman su mai da abun ya zama ruwan dare me abun sha'awa a jikin fatar jikinka tsokarka maniyinka ka yi zina da maniyinka yarka in banda shedan ya shiga zuciyarka yaya aka yi aka sa maka sha'awar yarka in banda shedan ya fasa zuciyarka yaya aka yi aka sa maka sha'awar kanwar uwarka to wannan bala'in ya kai ga haka malam ka san yanzu masifar ta kai ga yanzu wasu mata har tsoro suke su tafi su bar ƴaƴansu ƴan mata tare da ubansu za ta bi gari kaza biki shekara kaza shekara kaza wannan wani irin bala'i ne shaidan ne ya shiga cikin zukatan mutane ya tabar da su ya halakar da su sai ya sa maka sha'awar haram kamar yadda ya sa maka kwaɗayin kuɗin haram ka bar halal kake neman na haram sai ya sa maka kuma sha'awar kwaɗayi da sha'awa na ɗan da yake haramun ne a gare ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wannan ba yau hatta kai ga matan aure ka auri mace da salatin annabi amana ta aure wasu matan suna tozartar da wannan amana matan aure suna zina yau da yawa abin ba a cewa komai kowa ya kula da gidan shi nawa ne aka kama tana cacin da wani wanda ba mijinta ba nawa ne wanda mijinta yana aiki a wata ƙasa ta mai da wani shine mijinta musamman waɗanda suke doguwar tafiya su bar matansu wannan zamanin ya canja musamman mai zuwa ya je sabon aure yarinya budurwa ka aure ta ka je ka kama mata gida ita kadai wai ka tafi Abuja aiki wai ka tafi Lagos aiki wai duk wata hudu zaka zo duk wata biyar ayya ayya ayya hanya ka bi hankali ba maganin hijabinta niqabinta mai tsoron Allah ne a'a ka bi duk hanyar da zaka hana ta fasadi da yawa wasu sun yadda da wasu an yaudare su yau yarka ce zaka dauke ta ka kai ta makarantar boko ka ja mata kunne ka ce ki rike amana ban taba barna da ni da uwarki ba mu taba yi ba uwarki ba taba yi ba dan Allah kake ci amana ta kana sauke ta wani zai zo da mota wataƙila abokinka ne wataƙila wataƙila ya dauke ta ta bari ta bara ta fara a hotel din ba a gidan wani za ta ba kai yau lalacewa ya kai talauci yakan sa wasu daga cikin mata su ba da mutuncinsu akan dubu ne dubu biyu akwai wulakancin da ya wuce matar aure ta je ta ba da kanta mijinki yana can yana zikiri da salatin annabi kin je kin bada mutuncin kanki malam ka san ciwon ba abin da yafi bakin ciki a dasa maka dan da ba naka ba kai masa ragon suna kai masa walhalin makaranta kai masa kai masa kai masa kai masa daga baya kuma ya fara zagin ka daga baya ya yake ka saboda ba maniyin ka bane ka kasa gane kansa kaga duk abin da ka bada ba da umarni baya bi ba mamaki uwarsa ta je ta shigo maka da wani maniyin da ba naka ba ba ganewa ake ba shi yasa aka ce muku duk in za ku yi aure alayka bi zati dini taribat yadak fasfar bi zati dini kai annabi yayi gaskiya yace karibata da mai addini dan hannunka ya samu turbaya ma ka samu albarka daga ƙarshe cikin bala'in da yake damu mu shine almusahaba mata su nemi ƴan uwansu mata wannan bala'i na kawance mace ta kwanta da ƴar uwarta mace yana nema ya zama mana rampant in ji bature ko ya zama common in ji bature ko ya zama ruwan dare kaga yarinya tana soyayya da ƙawar uwarta ka kula kaga yarinya budurwa tana ƙawance da kakarta kaga tsohuwa tana da ƙawance da ƙananan ƴan mata ba wai fa ta ɗauki ƙananan yara ta kai ai lalata ba a ita take lalata da su yau an kawo zamanin da bature ya kawo mana abubuwan da mace za ta nemi ‘yar uwarta mace ta biya mata bukata. Manzo Allah ce as-sihaqu zinan mace ta nemi ‘yar uwarta mace zina ne to wannan shi ma ya zama rawan dare a gidan biki ake samu wannan harkar duk lokacin da kaga matarka tana da rawar kai kawa da wance kawa da wance ka taka mata birki kuma in kaga karamar yarinya tana shiga cikin manyan yan mata wanda suke ba masu addini ba ka da mata kunne wataƙila wani abu da yake faruwa kuma ita tsiyar wannan neman mata ba ciki suke ɗauka ba ballantana a gane jama'a turawa sun mana illa jama'a makiya addini sun shiga gidajenmu sun kyakketa mana gidajenmu muna bacci a gidanka ana ta'adi baka sani ba har yau ta kai ga wasu mata suna ganin cewa ba ma sai sun yi aure ba za su iya zuwa a junan su su nemi junan su samu biyan bukatar su kawai ban maka maganar luwali namiji ya nemi dan uwansa namiji ba wannan kam hadde wala abad da ba a sanin sa amma yanzu ta kai ga zaka nata wani ai dan luwali ne wani ma a dan luwali ne a dan neman maza ne wance ‘yan lesbiyan ce ba, kai da Allah, wance kaza, is common. Kuna ina, kuna buɗe makarantu ba kwa koyar da tarbiyya. Yara kullum suna tafiya karatu, da safe karatu, da yamma karatu, amma karatun ne ba tarbiyya, ba aƙida, ba nuna musu cewa wannan hanyar za ta kai ku ga wuta kwalaka. Allah ya gadar da mu, abubuwan suna da yawa, hanyoyin da shaidan yake shiga jikin mutum suna nan da yawa da ƙarshe dai zan dakata a nan gudun saboda kuriyar lokaci yanzu ake tunatar da ni cewa wai shi shaidan wai a ina yake sabanin malamai ne shaidan a ina zaka sa shi shaidan iblis wasu suka ce shaidan ba cikin mala'iku yake ba wasu sun ce yana cikin mala'iku saboda kissar da na faɗa wasu kuma suka ce a'a ai qur'ani ma ya faɗa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi yana cikin aljanu yayi fasikanci ya fita daga umarnin ubangijinsa to me iblis iblis shine abul jahl uban aljanu gaba daya sarkin aljanu duk wani aljani gaba daya ubansa jagoransa kakansa kamar yadda annabi adam yake shugaban halittar ɗan adam gaba ɗaya ko to shi kuma shedan a wannan kaulin shi layin aljanu yake shi yayi tamarruri shine ya zama shugaban aljanu gaba ɗaya shi kuma ya zama mai yakar ɗan adam mai yakar malaiku mai yakar dokar Allah tabaraka wataala matsala ta a ina shedan yake malaman ku za su yi muku bayani da tafsirai shedan a bangaren malaiku yake ko a bangaren aljanu yake ko a bangaren menene yake akwai maganganu da yawa ba lokaci ne da zan iya bayani a kai dalla-dalla ba. A barin dakata anan saboda kurewar lokaci, abinda na faɗa daidai Allah shi ba lada, da kuskure Allah ya wasa ko ai mana. Idan za ku iya tunawa a shekarun baya, ban sani ba wani karatu da na zo na yi a nan. Akwai wani yaro da ya yi min addu'a, ya yi wa tsohuwa ta addu'a, tana kwance a kabari, ya ce Allah ya ji ɗan hajiya to na ji daɗin wannan addu'a take jazaba da shauƙi ya ɗauke ni na ce na maka alƙur'ani ƙur'ani izu sittin sabo gagagar haka ne ko to malam ashe yaron nan yana da nisan kwana har yanzu bai mutu ba kuma yana nan jiya jin na zo garin nan yace to magana qur'anin sa fa yana nan har yanzu dai Allah ya ji kan ajiya to ga qur'ani ne ya zo insha Allah tabaraka wa ta'ala haka zan zan Husaini mai gari dan uwa malam Husaini mai gari yana nan ga Qur'ani da kai addu'a Allah ya saka da alkhairi na cika alkawari dan uwa malam Bakar sai ka karbi wannan Qur'ani da Allah a kula da shi kana sashi a masallaci ah yana nan ne ah wannan sai da miki a tsaya malam Husaini sake faɗa ka ce Allah ya ji dan hajiya faɗi Allah ya ji dan hajiya yawwa Allah ya saka da alkhairi to ga Qur'ani ka da hannun dama na gode bari maka ta larabawa to ta kanka Allah ya saka da alkhairi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومن كل ذنب أقول سنر وأنا ما لم إن شاء الله dangane da program program za a gabatar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh